فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط
نعم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kasantuwan yau shi malam wani ɗan uzuri ya taso mai su akwai wani daga cikin waɗanda suka kammala jami'a na madina shine malam sadam shine zai gabatar mana da darasi a maimakon abinda malam ya saba na tafsiri a wannan majalisi mai albarka muna fatan allah madaukakin sarki ya yayi abinda aka dan samu na laluri na yau ba da a samu gabatar da karatu ba da wannan safiya allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya tare mu a wannan guri muka gabatar da sallan asuba cikin jam'i muna roƙon shi subhanahu wa ta'ala da ya sanya mana ladansa a cikin kyawawan ayyukanmu insha Allah dan wani guzuri nake tafi da shi wani littafi ne da Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi ya wallafa yayi ya sa masa suna as'ilatun wa ajwubatun fil imani wal kufur tambayoyi ne yake amsa su to tambaya na farko da ya amsa ita ce tambayan da aka yi bima ya kunu alkufrul akbar awur ridda da wannan abubuwa ne mutum yake shiga kafirci ko kuma ridda ma'ana wasu abubuwa mutum zai aikata ya fita daga musulunci ko kuma ya yi ridda wahal huwa khasun bil itikadi waljuhudi watakzibi aw huwa amu min zalik shin fita daga cikin daga cikin musulunci yana kasancewa ne kadai ta hanyar itikad ko kuma ta hanyar jayayya musu ko kuma ta hanyar karyatawa ko kuma abin ya huce haka to sai malam ya fara da cewa na farko dai fa yakunu al-kufru bil itikadi mu sani lallai mutum yakan iya kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar ƙudurtawa mutum ya ƙudurta kafirci a ransa kama lau'i taqada lillahi sahiba aw waladan aw itaqada anna Allah lahu sharikun fil mulki aw anna Allah ma'ahu mudabbirun fi hadha al-kawn mala yake cewa kafirci yakan kasance ta hanyar itikadi kamar yadda a ce da a ce mutum zai ƙudurta a ransa ya yadda ya yi imani cewa lalle Allah tabaraka ta'ala yana da mata ko yana da ɗa to hakika wannan ya fita daga cikin musulunci idan ka kuskura ka yadda ka aminta ranka ta ƙulla ma cewa lalle Allah tabaraka ta'ala yana da ɗa ko yana da mata to hakika ka fita daga cikin musulunci eh Allah tabaraka ta'ala yake cewa a cikin suratul an'am aya ta ɗari cif-cif wa ja'alu lillahi shuraka al-jinni wa khalaqahu وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون bari'us samawati بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء وكيل قال الله سبحانه وتعالى وجعل هؤلاء المشركون الجن شركاء لله تعالى في العبادة Allah subhanahu wataala yake cewa waɗannan mushrikan sun sanya aljanu a matsayin ababan tarayya ma Allah tabaraka wataala a cikin ibada itiqadan minhum annahum yanfa'una aw yadurrun suna riya cewa lalle waɗannan aljanu sukan iya cutar da mutum ko kuma sukan iya amfanar da mutum mutum mujarradin aljani ya yi imani cewa aljani a karin kansa zai iya cutar da kai ba tare da izinin Allah ba ba tare da ikon Allah ba wannan bai kamata kai wannan kai da wannan itikadin ba bai kamata ba dole ka sa a ranka cewa babu abin da zai iya cutar da kai ko ya amfanar da kai sai da ikon Allah tabaraka wa ta'ala an fahimta na'am wa qad khalaqahumullahu ta'ala hakika kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halicci aljanu shine wa khalaqahum shine wanda ya halicci aljanu wa kharaqu lahu banina wa banat suka dangana ma Allah tabaraka wa ta'ala ya'ya maza da ya'ya mata an fahimta bi gairi ilm ba tare da ilimi ba ma'ana ba tare da wani dalili ba da gurin Allah tabaraka wa ta'ala ba tare da wata hujja mai ƙarfi ba da gurin Allah subhanahu wata'ala subhanahu wata'ala amma yasfu sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wata'ala dangane da abin da suke kirkirowa na ƙarya suke dangana ma Allah tabaraka wata'ala wannan ƙarya ce badi'us samawati wal ard Allah tabaraka wata'ala shine wanda ya kagi ya kirkiri ya halicci sammai da ƙasai anna yakuna lahu waladu ta yaya ma za a ce Allah tabaraka ta'ala yana da da ta yaya za a ce Allah subhanahu ta'ala ya riki da walam takul lahu sahiba gashi kuma ba shi da mata wanda ba shi da mata ta yaya zai zai samu da wa khalaqa kull shay Allah tabaraka ta'ala kuma shi halicci dukkan komai shi shi halicci kowa wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah tabaraka ta'ala masani ne game da komai da kowa babu wani abu da ya buya ma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sammai ko a cikin ƙasai a wata ayan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kulillahumma malikal mulk قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
na'am um, aw itaqada anna allaha lahu sharikun fil mulki aw anna allaha ma'ahu mudabbirun fi hadha al-kawn ko kuma ya kasance mutum ya riya cewa lalle Allah tabaaraka wa ta'ala yana da abokin tarayya a cikin mulkin sa karka yadda kai imani cewa Allah akwai wani daga cikin bayinsa wanda yake taya shi wani aiki akwai wani aiki da Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ba shi yake yi ba wani ne daga cikin halittunsa yake kama masa wannan aikin yake taya shi wannan ya fitar in in kai imani da haka hakika wannan abin da ka aikata ya fitar da kai daga cikin musulunci Allah kiyaye Allah tabaaraka wa ta'ala yake tabbatar mana a cikin Qur'ani wa ƙulin lahumma malikal mulk ka gaya musu cewa ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam lallai allah shine mamallakin mulki shine wanda yake da mulki cikakken mulki an fahimta alladhi lahu alladhi lam yattakhid waladan wanda bai riki da ba allah tabaraka ta'ala bai riki da ba walam yakul lahu sharikun fil mulk sa'annan ko ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin sa walam yakul lahu waliyyun min az-zil haka kuma Allah tabaaraka ta'ala ba shi da wani wanda zai jibinci lamuransa a cikin duniyan nan Allah tabaaraka ta'ala ba shi da bukatan kowa ya kawo masa dauki shine wa qala ayyuhar rasul ya kai wannan manzo alhamdulillahi alladhi lahu mulku al-mulku al-kamil was-sana alladhi tanazzaha anil walad wash-sharik fil uluhiyya ha kuma aya ta gaba Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq
نعم ويوم يقول كن فيكون ويوم يقول كن فيقول قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير wannan ayan ma tana ƙara tabbatar mana da cewa lalle Allah tabaraka wata'ala shine mamallakin mulki shine wanda mulki ke hannunsa shi ke da cikakken iko Allah tabaraka wata'ala yake cewa wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard ku sani ya ku bayi lalle Allah tabaraka wata'ala shine wanda ya halicci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya Allah ya halicci sammai da kasai ba dan wasa ba ya halicce ta da gaske wa yawma yaqulu kun fayakun sa'annan ka tuna ranar da Allah tabaraka ta'ala zai ce kasance sai abu ya kasance ranar kiyama kenan kun fayakun bana kowanne bawa zai ga kaman hisabinsa kawai ake ake kididdigawa zai ga kaman aikinsa kawai ake kididdigawa zai ga kaman an zo kan kansa kawai duk jama'an nan duk mutanen nan duk halittun Allah tun da kan annabi Adam har zuwa mutum na ƙarshe wato kowa zai kaman aiki kaman aikin sa ake gwadawa sari ma'ana Allah tabaraka ta'ala yana da saurin hisabi karka yi tunanin cewa Allah tabaraka ta'ala zai dau lokaci mai tsayi kafin a zo kanka a'a kawai lamarin sa kun faya kun ne kasance sai kasance qauluhul haq sani ya ku bayi lalle maganan Allah tabaraka ta'ala gaskiya ne duk ababan da Allah subhanahu ta'ala ke bada labari a cikin Qur'ani to haƙiƙa gaskiya ne babu kokonto a ciki walahul mulku Allah tabaraka ta'ala ke da mulki cikakken mulki ma'ana shike da iko cikakken iko ba ikon jika nayi ka ba ba iko na dan wani lokaci kadan ba wa yawma yunfaku fi sur tana ranar da Allah tabaraka ta'ala zai umarni ai busa cikin kaho busan karshe wanda za a tada bayi daga cikin kaburburan su alimul gaibi shine masanin gaibi wa shahada da abin da yake fili wa huwa al-hakimul khabir kuma Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai hikima sa'annan kuma zai ba ku labarin abubuwan da kusance kuna aikata wannan ayan kenan haka a cikin suratul a'raf aya ta 26 Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha na wato izman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير duk waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa ya kai bawa ka yi ƙoƙari ka rike Allah tabaraka wa ta'ala domin shi ke da cikakken iko shi ke da cikakken mulki shine wanda zai baka gudunmawa a duniya haka kuma Allah tabaraka ta'ala shine wanda ya isa yake cikakken karfi da zai baka gudunmawa a gobe kiyama duk wanda karke kuma bayan Allah tabaraka ta'ala a duniya da lahira ka lalace ka taɓi ka shiga uku Allah tabaraka ta'ala yake gaya bayan sa cewa qul allahumma malikal mulk ga mu cewa lalle Allah tabaraka ta'ala shine mamallakin mulki shike da mulki a hannun cikakken mulki tutil mulka man tasha'u Allah tabaaraka wa ta'ala kai kake bada mulki ma wanda kaso wa tanzul mulka mimman tasha ha kuma kai kake kwace mulki daga hannun wanda kaso wa tu'izzu man tasha kai kake daukaka wanda kaso wa tudhillu man tasha kake kaskantar da wanda kaso bi yadikal khair da hannayenka na alkhairi wato dukkan ayyukan Allah tabaaraka wa ta'ala alkhairi ne babu wani aiki da Allah subhanahu wa ta'ala zai aikata shi ya zama sharri a duk ayyukan da Allah tabaraka ta'ala yayi alkhairi sai dai in kai baka sani ba innaka ala kulli shay'in qadir lalle Allah tabaraka ta'ala kai mu iko ne akan dukkan komai sa'annan a wata ayan Allah subhanahu ta'ala yake cewa cikin suratul taha aya ta 113 fata'ala Allahul malikul haqq فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم فتعالى الله الملك الحق أي تنزه الله الله تبارك وتعالى يا دوكك يا تركك سبحانه وارتفع وتقدس عن كل نقص الله تبارك وتعالى شيني مدوككي shine mai mulki wanda yake da cikin mulki alhaq kuma shine gaskiya ma'ana almulkul ladhi qahara sultanuhu kullu malikin shine wanda fawansa ƙarfinsa ya gagari kowanne irin mai mulki ma'ana mulkin Allah ya sha kan mulkin kowa ba ka kwatanta mulkin Allah tabaraka ta'ala da mulkin wani daga cikin halittun shi wa jabbari ha kuma Allah tabaraka ta'ala ƙarfinsa ya fi ƙarfin kowanne kangararren bawa almus- almutasarrifu bi kulli shay'in shine wanda yake jujjuya komai da kowa cikin ikonsa allazi huwal haq wanda shine gaskiya Allah tabaaraka wa ta'ala wa wa'aduhu haq haka alƙawarin Allah tabaaraka wa ta'ala wanda yayi wanda ya wanda ya bi shi zai saka masa digin aljanna gaskiya ne wa wa'iduhu haq kuma haka alƙawarin da Allah tabaaraka wa ta'ala yayi ma wanda ya saba masa ya tana da azaba shi ma gaskiya ne wa kulli shay'in minhum haq minhu haq haka duk abin da yazo daga Allah tabaaraka wa ta'ala gaskiya ne sannan a cikin sutul gafir aya ta goma sha biyar Allah subhanahu ta'ala ke cewa yau mahun bari zuna يوم هم باردون لا يخفى على الله إلا la ya fa alallahi minhum shay لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار to yan uwa magana ta gare ka riki wanda za ka rika wanda yake da cikin mulki tun anan gidan duniya ku ba kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ga abin da zai fada yawmuhum barizuna ranan da za a bijiro da bayi gaban Allah tabaraka wa ta'ala kowa ya tashi la yakhfa 'ala Allahi minhum shay babu wani wanda zai buya ba wanda zai buya ya ra- ya rakabe Allah tabaraka wa ta'ala bai san da shi ba haka babu wani aiki da mutum zai aikata ya buya ga Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ka aikata yana nan a kididdigi yana nan a rubuce yana nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ije shi sai dai in ka tuba Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama ya yafe maka ko kuma idan ya kasance ba shirka bane ka mutu akan wani laifi haka Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko ya yafe maka ko da ka mutu akan wannan laifin baka tuba ba matukan ba shirka bane to Allah tabaraka wa ta'ala gobe kiyama bayan an tara bayi a gaban shi zai ce limanil mulkul yau yau kuma mulki na waye waye ke da mulki ina kangararrun bayi ina masu mulki ina masu sarauta ina masu eh, ina yan siyasa suna ina Allah tabaraka ta'ala zai shela zaka ji an yi tsit kowa ya shiru kowa zai shiru Allah tabaraka ta'ala shi zai ba da amsa ma kansa da kansa shi tambayan kuma babu wanda ya sai amsa sai shi lillahi wahil qahhar mulki na ga Allah shine makadaici wanda yake da cikakken fawa sa'a maka a dole Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kenan wannan ayoyi suna tabbatar mana da cewa lalle mutum dole ya kudurta cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine yake da mulki a hannunsa kuma Allah tabaraka wa ta'ala babu ɗaya daga cikin halittunsa wanda yake taya shi wani aiki ko yake taya shi jujjuya wasu lamura babu yaudaran ka za a yi karka yau- karka yadda wani ya daure- ya ya yaudare ka an wuce gurin karatu ya shiga lungu da saƙo har ƙauyuka ya shiga karatu saboda haka babu sauran abin da za a zo ana gaya mana cewa wai za a sa ka a cikin aljihu wani yana da babban riga ƙarya ne wala ƙarya ne duk girman aljihunsa wallahi ƙarya yake ƙarya yake shi ma ta kansa yake domin ga abin da Allah tabaraka ta'ala yake faɗa limanil mulkul yau yau mulki na waye eh Allah tabaraka ta'ala ya sa mu wanye lafiya na'am um fi hadha al-kawn aw itaqada anna ahadan yushariku Allah fi asma'ihi ko kuma mutum ya riya cewa lallai akwai wani wanda yake tarayya da Allah tabaraka ta'ala a cikin sunayensa aw sifati ko a cikin sifofinsa aw af'ali ko a cikin ayyukansa aw itaqada anna ahadan yastahiqu al-ibadata ko kuma mutum ya riya cewa akwai wani koma bayan Allah wanda shi ma ya cancanta a bauta masa gairin Allah koma bayan Allah aw itaqada anna Allah anna lillahi sharikan fi rububiyya ko kuma mutum da zai riya cewa yadda cewa lalle Allah tabaraka ta'ala yana da abokin tarayya a cikin allantakan shi wannan shi ma hanyoyi ne da duk mutum yake iya fita daga cikin musulunci da su saboda ka in uwa mu yi kokari mu kiyaye sannan hanya na biyu wa yakunu al-kufru bil fi'l haka kafirci yakan kasance ta hanyar aiki mutum aiki zai fada ba wai zai kurta bane a ransa ba aikin zuciya bane wannan aiki ne da mutum zai aikata kama lau sajada lisanami kamar mutumin da zai je yayi sujjada ma wani gunki ka je kai sujjada ma wani gunki duk wanda ka je ka fada a gabansa ka masa irin abin da ake ma Allah a wajen bauta to ya zama gunki ya zama gunki kai kuma ka zama mai bautan gunki Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye mu amin na'am aw fa'ala sihira ko kuma wanda zai aikata sihiri masihirta su ma sun fita daga cikin da'ira ta addinin Allah tabaaraka ta'ala aw fa'ala ay nau'in min anwa'il shirki ko kuma ya aikata wani abu daga cikin kala-kala na shirka ka an da'a ghairar Allah kamar wanda zai kira wani kuma bayan Allah mutum ya shiga dimuwa ya shiga damuwa ya shiga musiba ya daga hannu ya kira wani Allah wanda wannan abin da yake roƙa babu wani wanda ya isa ya yi shi sai Allah tabaraka ta'ala wannan shi ma shirka ne duk halin da ka shiga misali mutum yana neman arziki ya kira wani shehi ko ya kira wani waliyin shi wannan kafirci ne wannan shirka ne kana tarayya ka sanya abin tarayya ma Allah tabaraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala shi kadai ya kadaita da wannan aikin shine mai azurtawa shine mai talautawa shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai bada lafiya ga dan uwanka a kwance kana roƙon wani ya bashi lafiya wannan aikin Allah ne shi kadai tabaraka ta'ala ba wani wanda ya tarayya da Allah tabaraka ta'ala a cikin wannan aikin to haka duk wanda zai kira wani koma bayan Allah wanda wannan kiran ya yi shi ne a kan aikin da Allah ta baraka ta'ala shi kaɗai ya kaɗaita da shi to wannan yana fitar da shi daga cikin musulunci Allah ta baraka ta'ala ya kare mu au zabaha li ghairillah ko kuma wanda zai yanka ma wani Allah wani ya yanka ma wani Allah wani dan wani boka ko wani malamin tsubbu yan ciwa-ciwa su maka umarni ka kawo kaza ko ka kawo dan taure ko ka kawo wani abu kana bayarwa ko ba kai ka yanka ba hukuncin kai kai yankan kai kai yankan kuma yanka ne aka yi shi ba dan Allah ba to saboda haka shi ma shirka ne ma Allah tabaraka wa ta'ala duk wani yanka ana yi shi ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala duk wani jini ana zubar da wannan jini ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan jinin baya isa ga Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake isa na aikinku zuwa ga Allah tabaraka wataala shine attaqwa abinda kuka yi saboda Allah tabaraka wataala saboda ka yanka maunin Allah shirka ne aw nazara li ghairi Allah ko kuma wanda zai bakance maunin Allah aw tsafa bi ghairi baitin bi ghairi baitillahi ko kuma wanda zai dawafi a wani daki kuma bayan dakin Allah tabaraka wataala shi ma wannan yana fitar da shi daga musulunci ijmala sa'annan abu na uku malai ke cewa wai kunu alkufru bil qawli haka mutun yakan iya fita daga musulunci da magana abu na farko muka ce al itiqad abu na biyu muka ce wai kunu bil fi'li to abu na uku wai kunu alkufru bil qawli mutun yakan iya fita daga musulunci da magana da abin da fatan bakinsa zai furta abin da harshensa zai furta kama lau sabballah kamar mutumin da zai zo ya zagi Allah aw sabban rasulullahi ko kuma wanda zai zagi manzon Allah subhan sallallahu alaihi wasallam aw sabba dinal islam ko kuma wanda zai zagi addinin musulunci aw istahza billahi ko kuma wanda zai izgili da Allah tabaaraka ta'ala mutum ya rasa wanda zai izgili sai da sai da Allah tabaaraka ta'ala aw bi kitabihi ko da littafin sa aw bi rasuli ko da manzon shi aw bi dinihi ko da addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala fi jama'atin fi gazwati tabuk Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wata aya a yakin tabuk a cikin jama'an da istahza'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka izgili wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihi da kuma sahabbansa Allah subhanahu wataala yake cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi وبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون Mm.
لا تعتذروا Mm.
قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين نعم قل abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu ku rasa abin izgili sai da Allah ku rasa wa za ku yi izgili da shi sai dai ku yi izgili da Allah Allah tabaraka ta'ala ba abin wasa bane wasa wasa banda wasa da- da Allah tabaraka ta'ala bi yanayin yanda zaka sufanta Allah Allah tabaraka ta'ala ba haka yake ba kar ka siffanta Allah tabaraka wa ta'ala da wani halitta daga cikin halittun shi Allah tabaraka wa ta'ala hutana yafi nan ya- yafi karfin nan haka kar ka ha- ah, siffanta ah, mu'amalan da Allah tabaraka wa ta'ala yake da bayin shi da yanda wani yake mu'amala da mutane sauran ƴan uwan shi Allah tabaraka wa ta'ala ba haka yake ba laisa ka mislihi shay babu wani daga cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala da yake kwatankwacin ya zama kwatankwacin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ayyukansa ko a cikin siffofinsa ko a cikin sunayensa an fahimta shine Allah tabaraka wa ta'ala yake tambayin su yanzu da Allah ne kuke izgili da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala kuke izgili da manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuke izgili shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa la ta'tadiru kar ma ku kawo hanzari kar ku kawo uzuri ba maganan uzuri kad kafartum ba da imanikum haqiqa kun kafirce bayan kun yi imani kun fita daga musulunci bayan kun shiga yanzu kun fita Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da- a cikin ah, a wannan ayan cewa duk wanda yayi izgili da Allah ko yayi izgili da manzon sallallahu alaihi wasallam ko kuma yayi izgili da littafinsa ko da muminai to wannan yakan fitar da mutum daga musulunci saboda haka duk wani abu da ga mutum yana aikatawa matukan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya karanta to idan ba za ka yi ba kar ka zolaye shi ba abun zolaya bane addini ne addini ba abun zolaya bane ka tsallake ruwan sake wandan wani ma in ya ganka in ya rena ma sai ce kudin ne ya kasa maka ka sai wannan yadin ka zo in cika ma wannan izgili ne saboda aiki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma yayi umarni da ayi sai kaga dan uwanka yana yi to kai tsaye yana tafiya wannan izgilin zuwa ga khairu khalqillah fiyayyan halitta kuma da an yi magana sai ka ce kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya kake kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana dan nanayi ta yaya Allah subhanahu wataala ya kare mu Ah, fa athbata lahum al-kufr saboda haka wannan ayan Allah tabaraka wataala ya tabbatar musu da sun kafirce ba da imanin bayan su- sun yi imani fadalla ala anna al-kufra yakunu bil fi'l wannan sai ya nuna cewa lalle kuf- kafirci yakan kasance ta hanyar aiki kama yakunu bil itikadi kamar yadda yake kasancewa ta hanyar ah, itikad wa yakunu bil qawli kuma yakan kasance ta hanyar magana aidan sa'annan abu na gaba wa yakunu al kufru bil juhudi kafirci yakan kasance ta hanyar musu jayayya a ga mu a ga maka wani abu cikin addinin Allah tabaraka wa ta'ala ka musa a ce ma sallah wajiba ce Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta sallah dole ne ayi ka musa a baka labarin wani annabi ka karyata cikin annaban Allah tabaraka ta'ala da ya tabbatar to wannan ma yakan fitar da mutum daga cikin musulunci shine wal juhudu ah, wal itiqadu shay'un wahid malai yace amma da musawa mutum ya musa wani abu daga cikin abin da ya zama dole mutum ya gaskata da itiqad abu ne wanda sai kasance abu ne guda daya wakar ya kunu bai nahuma fa sai dai akwai wani dan bambanci a tsakaninsu fal juhudu abin da ake nufi da jayayya misali ka an yajhada amran ma'luman min ad-din bid darurati kaman yanda ah, shine misali mutum ya musanta wani abu sananne a cikin addini bi darura wanda ya kasance dole ne mutum ya yi imani da shi ka an yajhada rububiyyatan lahi kaman wanda zai yi jayayya da rububiyya na Allah tabaraka wataala aw yajhada uluhiyyatahu ko kuma ya jayayya da uhuli- u- uluhiyyansa aw ah, istihqaqihi bil ibadati ko kuma mutumin da zai musanta Allah tabaraka wataala bai ce Allah tabaraka wataala bai cancanta da bauta masa ba kaga wannan abu ne bi darura ko ma'lum bi darura abu ne wanda a addini dole ne ka yadda da shi dole ne ka yadda da cewa lalle Allah Allah- Allah tabaraka wataala shi ya cancanta da bauta shi shi kadai aw yajhada malakan mi- mi- ah, min almalaikati ko kuma wanda zai musanta wani malaika guda daya daga cikin mala'ikun Allah tabaraka wataala aw yajhada rasulan min ar-rusul ko kuma yi musanta cewa ah, wani annabi daga cikin annaban Allah ba annabi bane ma'ana ya karyata aw kitaban min kutubi ko kuma ya musanta wani littafi daga cikin lim- littafan da Allah tabaraka wataala ya saukar ko kuma mutum ya musanta aljannan Allah ko ya musanta wutan Allah an fahimta ko ya musanta sakamako na Allah tabaraka ta'ala da zai gobe kiyama ko kuma mutum ya musanta hisabi da Allah tabaraka ta'ala zai yi a ce masa in aka mutu akwai kiyama kiyaman nan kuma Allah tabaraka ta'ala zai yi hisabi mabayinsa duk abin da kai ba za ta tafi a banza ba ba za ta sha ba Allah tabaraka wa ta'ala zai maka hisabi mutum sai ya karyata ya musanta to wannan musun da mutum yayi zai fitar da shi daga cikin musulunci kamar yadda malam ya faɗa aw yunkira ah, wujuba salah ko kuma wanda zai musanta wajibcin sallah aw zakka ko kuma zak ko ko ko, ko, ko kuma zakka suna nan da yawa sannan abu na biyar shine malam yake cewa wa yakunu al-kufru ah, bil i- ah, bil itirad irad kawar da kai an dinin lahi game da addinin Allah tabaraka ta'ala an fahimta mutum ya kawar da kansa game da addinin Allah tabaraka ta'ala baya neman ilimin al ilimin addini baya aiki da shi ya kawar da kansa Allah tabaraka ta'ala yake cewa wallazina kafaru amma unziru mu'ridun والذين كفروا عما أنذروا معرضون kafirai wanda suka kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala suka buj- ah, suka bujirce masa su ne wanda suke kawar da kansu game da gargadin da ake musu game da wa'azi da ake musu karanta musu Qur'anin Allah tabaraka wa ta'ala da ake musu sun kawar da kansu game da addinin Allah tabaraka wa ta'ala addini bai dame su ba rayuwar duniyar su kadai suka sa a gaba amma maganan addini su jahilai ne su jahilai ne akan addini ba sa sauraron karatu ba sa neman karatu ba sa zama a gurin karatu ba sa tarayya mu'amala da masu karatu duk abin da ya kasance harka yin addininsa ya ci rafkananne ne akan haka to duk wanda zai kasance jahili ne kuma baya neman ilimi kuma baya tarayya da masu ilimi kuma duk abin da zai yana yin sa ne akan jahilci baya tambayan malamai to wannan Allah tabaraka ta'ala yake cewa wallazina kafaru amma unziru mu'ridun lalle kafirai wanda suka kafirce ma Allah tabaraka ta'ala sune wanda suke kawar da kai game da abin da ake gaya musu ake karanta musu suke kawar da kai game da barin ad- addinin Allah tabaraka ta'ala وقال تعالى آه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها مم.
إنا من المجرمين منتقمون Allah tabaraka ta'ala yake cewa waman azlam ay la azlam babu wanda yafi zalunci kaman wanda za a karanta masa ayoyin Allah tabaraka ta'ala thumma a'rada anha sanan sai kauda kansa eh ana tadi ne sai sai wani ustaz sai dan sako wani hadisi sai sako shi sai bata rai in ustaz sai takura sai sai da Allah nan ba ba gurin da za ka mana magana addini bane da kai magana ka kawo aya ko hadisi sai a ce wannan ba gurin ta bane saboda ka babu wani abu babu wani abu da za ka ɗaga shi wannan addininka bai shiga ciki ba babu babu shi saboda haka wannan kuskure ne mai girma mutum yakan fita daga cikin musulunci da irin waɗannan ayyuka kar ka yadda ana a janyo hadisi ko a janyo aya ka kawar da kai Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye sun ma'araba anha inna minal mujrimina muntakin wannan kenan sai abu na gaba wanda shine na ƙarshe malaki cewa wa yakunu al-kufru bishirki an fahimta wa yakunu al-kufru bishakki haka kafirci yakan kasance ta hanyar shakku kokonto fi amrin ma'lumin min ad-din bid-darura akan wani abu da ya kasance abu ne sananne a addini ka shakki fi rububiyyatihi aw uluhiyyatihi aw fi aslin min usulid-din wanda zai shakka cewa ka anya Allah ya cancanta da bauta masa kowa an fahimta to shakka karka kuskura kai shakka a cikin wani abu wanda ya zama wajibi a cikin addini ba a shakka da kasantuwan Allah ba a shakka a game da addinin Allah tabaraka ta'ala ba a shakka game da kiyama ba a shakka game da abubuwan da zai faru a cikin kabari babu kokonto a ciki ka yi imani in shaidan yana bijiro maka ka yi kokari ka tunkuɗe shi haka ake fama ake ya bijiro mata nan ya bullo mata nan ka toshe ya bullo mata nan ka toshe haka har ranar da Allah tabaraka ta'ala zai zo ya turo mala'iku a dauranka Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye mu to yan uwa dama ni almajiri ne ba wani dogon karatu za a yi ba insha Allah za mu takaita anan abinda muka faɗa daidai Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ladan sa da ni da ku baki da kurakuran da muka yi Allah tabaraka ta'ala gafarta mana aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh